نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yanzu yammaci ne na juma'a wacce ta daidai da tara ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wacce ta daidai da ashirin da shida ga watan jiwon shekara ta dubu biyu da sha biyar wannan shine kaset na ɗari da hamsin da tara daga cikin jeren giyar kasusuwa na karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan makaranta tamu mai suna darul hadisi salafiyya wacce take number 4 madarkaci road a gaskiya layout a nan zaria a jihar kaduna a najeriya karatun da babban malaminmu a sheikh abi abdurrahman muhammadun al'awwal adam al'albani ya saba gabatarwa a lokacin rayuwar shi muna fatan allah maɗaukacin sarki ya kai haske kabarin shi allah ya fi mishi ya gafarta mishi kurakuran shi a jiya da shekaran jiya idan yan uwa ba su manta ba ba mu gushe ba muna karatu a sura ta biyu daga cikin jeren giyar surori na alkur'ani suratul baqara surar da ta sauka bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi hijira ya bar makka zuwa madina idan ba mu manta ba muna karatu a ƙarƙashin aya ta ɗari biyu da tamanin da biyu zuwa da tamanin da uku faɗin Allah maɗaukakin sarki da yake cewa ya ayyuhal na amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu da ayar da Allah maɗaukakin sarki ya ce wa in kuntum ala safarin ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا waɗannan ayoyi mun karanta su kuma mun fassara su mun yi bayanai daidai gwargwado game da hukunce-hukunce waɗanda suke da alaƙa da su mun tafi kai tsaye zuwa ga bayani akan fawa'id da darussa da za mu amfana da su a cikin waɗannan ayoyi waɗanda mun karanta kuma mun ji darasi na farko mun ji darasi na biyu a jiya sai hadari ya taso muka dakata don haka a yau za mu yi abinda bahaushe ke cewa waiwaye a dan tafiya za mu ɗan waiwaye waɗannan ayoyi a takaice sannan mu biyo baya da ci gaba da ambaton waɗannan darussa waɗanda ayoyin suke kunshe da su Allah maɗaukakin sarki ka taimake mu kai mana gudunmawa aya ta ɗari biyu da tamanin da biyu Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhan na amanu ya ku waɗanda suka yarda da Allah idza tadayantum bidainin idan kuka tashi cinikayya da ƙulla yarjejeniya wacce take da bashi Allah maɗaukakin sarki sai ce faktubuhu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman idan za ku yi mu'amala da bashi cinikayya da bashi ko mu'amalar bashi Allah ya ce ila ajalin musamman zuwa wani lokaci wanda yake sananne ai waqatun ma'lumun sanannen lokaci faktubuhu lalle ku rubuta wannan bashi wannan ciniki ku rubuta shi walyaktub bainakum katibun bil adli lallai ne a samu wani marubuci a tsakaninku ya rubuta wannan yarjejeniya da wannan mu'amala ta bashi ya rubuta da adalci wala ya katibun kada mai rubutu ya ƙi an ya katuba ya ƙi rubuta abin da aka ƙulla na yarjejeniyar bashi kama allamahullahu kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya sanashe shi falyaktub lallai ya rubuta walyumli lillazi alaihi alhaqu wanda zai ci bashi wanda haƙƙi yake a kan shi sai ya riƙa faɗi mai rubutu yana rubutawa walyattaqillaha rabbahu ya ji tsoron Allah ubangijin shi walyattaqillaha rabba lallai ya ji tsoron Allah kada ya ƙara wata kalma ko wani dungu koyi wata kwana koyi wani abu wanda yake rashin gaskiya ne fa in kana alladhi alayhi alhaqqu safihan wala yabkhas minhu shay'a kada ya tauye wani haƙƙi na wanda ya ci bashin shi ko mun kankantar shi fa in kana alladhi alayhi alhaqqu safihan idan ya zan wanda zai ci bashi shine allazi alaihi alhaqu ya kasance safihan ya zama wawa ne ya zama dolo ne au da'ifan ko ya zama mai rauni ne imma saboda karancin shekaru yaro ne kankani bai balaga ba ko kuma dattijo ne ya tsufa sai ya zan rauni ta same shi ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya ce, Aula ya stati'u an yi milla huwa, ko kuma be da iko, be iya yin imla'i, be iya faɗa a rubuta, imma saboda kurumta, imma saboda bebe ne, imma saboda baya nan wani ya naɗo, imma saboda rashin lafiya, Allah maɗaukakin sarki sai ya ce, Falyumlil, waliyuhu bil adli. waliyin shi to ya yi imla'i ya faɗi a rubuta a madadin shi. Allah maɗaukakin sarki ce wasu ta shaidu shahidai ne min rijalikum ku kafa shaidu biyu akan wannan nau'i na rubutun bashi shaidu biyu daga cikin mazajenku banda mata banda ƙananan yara banda waɗanda ba musulmi ba don waɗannan ba min rijalikum ba ne ina fata mun fahimta yaro ba shi daga cikin min rijalikum kafiri kirista ko ba yahudi ba shi daga cikin min rijalikum saboda min rijalikum ku musulmi ake nufi kaga kafiri ban da shi to sa'an allah maɗaukakin sarki ya ce fa'in lam yakuna rajulaini idan ya zan ba su kasance maza biyu ba tunda a baya Allah ya ce min rijalikum daga cikin mazajenku sai ce idan ya kasance ba a samu maza biyu ba sai dai namiji ɗaya Allah sai ce farajulun to a samu mutum guda wamra'atani sannan a samu mata biyu waɗanda za su tsaya a madadin shaidar cikamakin shaida na biyu ina fata an fahimta a samu mutum ɗaya a samu mata biyu akwai halin da za a iya samun mutum guda sa'an nan sai a haɗa da shi da rantsuwar a haɗa da rantsuwar wannan shaidar ta zama a madadin shaidar mutane biyu wannan shine abin da ake kira da alqada'u bil yamini ma'a shahid a madadin shaidar mazaje biyu a madadin shaidar namiji ɗaya mata biyu sai a samu shaidar mutum ɗaya sai a haɗa da rantsuwa rantsuwar sai ta zama a madadin shaida na biyu kamar yadda matan nan biyu suka zama a madadin cikamakin shaida na biyu sunna ta tabbata da haka ina fata mun fahimta shine ake kira da alqada'u bil yamini ma'a shahid الإمام النسائي يروي حديثي أتكين للتافن شاء السنن دا الإمام أبو داود شما أتكين كتاب السنن wani bakauye sun yi cinikin wani doki ko wani raƙumi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka yi ciniki suka daddale ga adadin kuɗi da za a kawo a bashi don haka abin da ya rage wannan bakauye ya kwanto wannan raƙumi ko wannan doki daga cikin garki annabi ya kawo kuɗi ya bashi wannan ba kawai ya tafi kwantowa ya kwanto ya taho da shi wasu sai suka tare shi a hanya sai suka ba shi kuɗi suka ɗora mishi riba sama da wacce suka yi ciniki da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi yana nan yana jira shi kuma yana can suna ciniki bayan sun gama wancan ciniki akan cinikin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya taho da wannan doki ko raƙumi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba kawai ya ce to kai ciniki ya tashi ko ka ƙara ko na sayar ma da waɗancan ina fata an gane kasan mafi yawanci ƙauyawa haka suke ya ga riba don haka ya ce ko ka ƙara ko a siyar ma wancan annabi ya ce ai mun gama ciniki ba kawai ya ce ba mu gama ba annabi ya ce mun gama ya ce ba mu gama ba ciniki bai kullu ba ba mu gama ciniki ba annabi ya ce mun yi ciniki mun kammala ba kawai ya ce ba mu gama ba in kuwa mun gama ka kawo shaida jama'a kun gane to shi da annabi suka yi annabi ba shi da shaida ana cikin wannan hali sai ga wani sahabi ya zo ya ce ni ne shaida an gama ciniki tunda annabi ya ce an gama an gama ciniki annabi ya goye kalle shi kai e ya aka yi ka zama shaida ya kasan cinikin ya ce ai na gane kun gama ciniki ne saboda kai manzon Allah ne saboda ba za ka yi ƙarya ba babu yaudara a cikin al'amarinka ina fata mun fahimta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya hukunta wato shaida ɗaya tare da rantsuwar wato asalin wannan mai shaida shine alqada'u bil yamini ma'a shahid ina fata an gane don haka anan da Allah ya ce fa in lam yakuna rajulaini farajulun wamra'atani idan ba a samu maza biyu ba to a samu namiji ɗaya da mata biyu da za su tsaya a madadin shi kaga sai ka ce sura ta uku namiji ɗaya shaida tare da rantsuwa kaga nau'i na farko imma maza biyu nau'i na biyu imma namiji da mata biyu nau'i na uku imma namiji tare da rantsuwa ina fata mun fahimta wannan ya tabbata a sunna yana daga cikin ƙare-ƙare waɗanda sunna take zuwa da shi game da alƙur'ani kaga alƙur'ani ya ce wastashhidu shahidaini min rijalikum maza biyu sannan anan ya ce fa'in lam ya kuna rajulaini farajulun wamra'atani to sai sunna ta zo da ƙari akan alqada'u bil yamini ma'a shahid don haka kamar yadda muka gabatar da bayani dukkan hukunci da sunna ta zo da shi ziyadatan alama fil qur'ani wajaba qabuluhu dole ne a karbe shi dole ne a fatawa da shi dole a hukunci dole a aiki da shi mun buga misali akan haka a karatuttukan da suka gabata dan uwa ka je ka saurare su alaikum assalam wa rahmatullah rantsuwar shi wato wato shi wanda aka yi shaida a kan shi cewa cinikin ya kullu shi ne zai rantsuwa ma'ana shi da misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sun ya ce sun yi ciniki da wannan ba kauye ba to rantsuwar annabi ita za a hada da shaidar wancan da ya zo ya ba da shaida saboda ai shi ya yi da'awar kulluwar ciniki ina fata mun fahimta shi kuma ba kawai da'awar cinikin bai kullu ba wanda ya da'awa shi ake rantsarwa ina fata ka fahimta wallahu a'lam na'am na'am albayyinatu 'ala almudda'i ko wal yaminu 'ala man ankara eh haka hadisin yake albayyinatu 'ala almudda'i annabi yayi da'awar kulluwar kasuwanci haka ko wanda ya yi inkari sai ya yi wato asalin zo da shaida ai sai ya rantsuwa ko kenan ba ƙauye ne ya kamata ya rantsuwa na'am a'a mu bar abin a haka wato in ma dai wannan hadisin ana magana ne akan wasu wato abubuwa daban waɗanda ba alhukukul maliyya ba ne e amma dai a wannan kafa shaida da rantsuwa da za a hada da shaidar mutum guda wanda ya yi da'awar kulluwar ciniki da kasuwanci shine zai yi rantsuwa shi kuma mai shaida sai ya shaida wallahu a'lam fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani idan ba su kasance maza biyu ba a hada da namiji daya da mata biyu a madadin shaidar cikamakin na biyu mimman tarbauna mina shuhada daga cikin waɗanda kuka yarda da su kuka amintu da su su ba da shaida za mu zo mu ƙara tattaunawa game da wannan gaba tana da matuƙar muhimmanci ƙwarai da gaske shin musuluncin musulmi kaɗai ta isa ta yi itibari a lura da ya iya ba da shaida a karɓa ko ko sai in ya siffantu da wata ɗabi'a ƙari a kan musulunci ɗabi'a ta gaskiya ɗabi'a ta amana ɗabi'a ta nisantar manyan zunubai ɗabi'a ta kyawawan halaye da mu'amala ma'ana man sabatat adalatuhu ma'a islamihi shin shi ake nufi da mimman tarbauna mina shuhada ko kuwa a'a musulmi gama gari in har sunan musulunci ya tabbata a kan shi zai iya shaida za mu zo mu tattauna wannan za ku ji cewa musulunci bai isar kaɗai ba na a yadda da shaidarwa ne musulunci bai isar ba bai wadatar ba sai ya tabbata yana da adala don ba duk musulmi ne yake adili ba akan samu musulmi makaryaci ba haka bane jama'a akan samu musulmi maci amana mayaudari kenan banda ya zama musulmi to sai kuma sai in ya zama adalar shi ta tabbata to za mu zo mu ji bima tafbutul adala da menene adala take tabbata game da wani a cewa na adili ne ina fata mun gane za mu tattauna matsala akan wannan insha Allah to sannan za mu zo mu tattauna wata matsala cewa ka dai ji Allah ya ce, Wastashhidu shahidai min rijalikum kaga musulmi ba ƙanƙanin yaro ba, to, sai suka yi saɓani ko makaho shaidar shi mu'utabara ce za a iya karɓan shaidar makaho. An kulla cinikayya sai aka kafa shaidu biyu cikinsu akwai makaho. ko makaho lafazin min rijalikum ya tanawaluhu zai iya ɗabbaƙuwa a kan shi wasu suka yi saɓani suka ce idan an faɗa mishi ya fahimta in na taɓawa ne ya taɓa saƙon ya kai ƙwaƙwalwar shi ya gane sai iya ba da shaida na fata an fahimta wasu kuwa suka ce a'a ba zai iya ba da shaida ba sabanin da yana nan amma dai maganar da take daidai shedar makaho daidai take da shedar mai ido ina fata an fahimta fa in lam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada an tadhilla ihdahuma manufar kafa shaidu mata biyu a madadin namiji daya shine idan dayar ta mance fatuzakkira ihdahuma al-ukhra sai dayar ta tunatar da dayan wala ya'ba shuhada'u idza ma du'u kada shaidu su ki zuwa su ba da shaida idan aka kiraye su wala tas'amu an taktubuhu kada ku rena wannan bashi ku ki rubuta shi saghiran aw kabiran kankani ne ko mai yawa kaɗan ne ko mai girma ila ajalihi kada ku ki rubuta bashin kuma kada ku ki rubuta ajalin bashin ma'ana yaushe za a dawo da shi a rubuta bashin komin kankantar shi ɗari biyar ce ɗari biyu ce dubu biyar ce miliyan goma ne to a rubuta shi sannan a rubuta ajalin da za a dawo da bashin zalikum aqsatu inda Allah rubuta wannan bashi shine yafi zama adalci a gurin Allah shine yafi zama daidai a gurin Allah wa aqwamu lishahada kuma rubutawan shi yafi miƙar da shaida don haka idan wane ya ba da shaida sai aka kawo abin da aka rubuta sai ya daidai da shaidar yanzu kaga rubutun ya zama aqwamul shahada shi ya fi miƙar da shaida wa adna Allah tartabu kuma shi ne abin da zai gusar da shakka a sa'ad da mantuwa ko inkari ko musu ko gaddama game da wane ya ci bashin wane ya yi inkari rubutawan to shine zai gusar da wannan wato musu ko inkari illa an takuna tijaratan hadiratan sai dai fa idan kasuwanci ne sai dai fa idan cinikayya ce hadiratan cinikayyar da gata a halarce ba ciniki ne da bashi ba ba bai usalami bane ba bashi bane na kuɗi a a ciniki ne ga wuri ga waina ga kuɗi ga kaya tudirunaha bainakum cinikin da kuke mu'amala da shi a tsakaninku irin wannan falaisa alaikum junahun Allah taktubuha wannan babu laifi a kanku in ba ku rubuta ba wa ashhidu idza tabaya'atum in kuka tashi kulla cinikayya in za ku yi ciniki ku kafa shaida ina fata mun fahimta kaɗan ko mai yawa wala yubarra katibun wala shahid kada marubuci wala yudarra katibun kada marubuci ya cutar haka shaida ma kada ya cutar wato kada ya cutar da ɗayan wato ɓangarori guda biyu ɓangaren mai ba da bashi da ɓangaren mai karɓan bashi kada mai rubuta bashi da shaida su cutar da ɗayan ɓangarorin nan guda biyu fa in taf'alu idan kuka yi haka wato kuka cutar da mai karɓa ko mai ba da bashi ta hanyar ƙarawa ko ragewa fa innahu fusuqun bikum wannan fasikanci ne a gare ku ficewa ce daga da'ar Allah sabawa Allah madaukakin sarki ne zalunci ne Allah ya ce wattaqullaha ya ku masu imani ku tsoraci Allah ya ku musulmi ku ji tsoron Allah ku kiyaye kanku daga azabar Allah ta hanyar bin umarnin Allah da nisantar hannun da Allah ya yi, wa yu'allimukumullah kuma Allah maɗaukakin sarki yana sanashe ku hukunce-hukunce na mu'amala da ke tsakaninku, mu'amala da bashi, mu'amala ta assalamu ko kuma cinikayya da bashi ko karɓan bashi, ku tsoraci Allah. Allah yana sanashe ku mu'amalar da take tsakaninku ta bashi, mu'amala ta dukiya, mu'amala ta kuɗi. Ina fata mun fahimta. Wasu suna fassara cewa wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa yu'allimukumullahu Allah zai ƙara muku ilimi in kuka ji tsoron shi. Wannan fassara a wannan wurin a cikin wannan ayar ba daidai ba ne. na fata mun fahimta ba a musun cewa tsoron Allah na daga cikin sababi na ƙaruwar ilimi wannan ko kaɗan ba a musu wasu dalilai daban sun tabbatar kamar ayar da Allah ya ce in tattakullaha ya ta'allakum furqanan in kuka tsoraci Allah Allah zai sanashe ku ilimi ilimin da tufarriquna bihi bainal haqqi wal batil ilimin da za ku rika bambancewa tsakanin barna da gaskiya in kuka tsoraci Allah kaga babu shakka akan tsoron Allah na daga cikin karuwar ilimi sabubba na karuwar ilimi ko to amma a wannan gabar fassara cewa ku ji tsoron Allah Allah zai dada muku ilimi wannan fassara ba daidai bace kure ce jama'a dan inda fassarar haka take to da sai a ce wattaqullaha wa yu'allimkumullahu wa yu'allimkumullahu da daurin munjayan nan na ƙarshe da jazma a cikin alfa'ilul mudari ina fata mun fahimta ku ji tsoron Allah in kuka ji tsoron Allah Allah zai sanar da ku ilimi to amma a cikin ayar sai aka wato asalin Allah madaukakin sarki ya furuci da ita da lafazi na rafa'a wa yu'allimukumullahu dan haka wattaqullaha jumla ce mustaqillatun bi nafsiha wa yu'allimukumullahu wawun din nan wawul isti'nafi ce ma'ana wawun ce da ke nuni akan abin da zai biyo bayanta wata magana ce sabuwa ba ta da alaka da maganar da ta gabace ta ku ji tsoron Allah kuma Allah yana sanar da ku hukunce-hukuncen mu'amala ta dukiya a tsakaninku. Kun fahimta, inda ana nufin fassarar gurin, ana nufin ku ji tsoron Allah, in kuka ji tsoron Allah, Allah zai ƙara muku ilimi, to da sai a ce, wattakullaha wa yu'allimkumullahu da wasali na jazma. Ala annal mudari'a majzumun في جواب طلب أو مجزوم بحرف شرط المحذوفان مع فعل الشرط ina fata mun fahimta wannan lugha ce lughal arabiya ce wato idan baka gane wannan li'irabin gurin ba ma'anar gaba ɗaya ba za ka fahimta ba sai zama waɗannan bayanan da muke duka wa'azi ake ji ina fata mun fahimta idan ka ɗauki alƙur'ani ƙur'ani ya zo da irin waɗannan asalib ɗin da yawa idan aka samu abtalabu abinda malaman larabci suke kira da abtalabu abtalabu al'amru min abtalabi wal istifhamu min abtalabi to idan aka samu abtalabu sai aka samu alfi'lul mudari ba'da talabi majzumun to ana da ɗayan fuskoki guda biyu gurin li'irabin shi imma dai ka ce wannan fi'ilul mudari' din majzumun ne fi jawabi talabi almasbuqu imma bi amrin aw bi istifhamin ko kuma fuska ta biyu ka ce wannan fi'ilul mudari' din majzumun ne bi harfi sharɗin mahzufun ma'a fi'il sharti ka ɗauki misalin faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce, Kul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum, kul fa'atu bi kitabin min indillahi ahada minhuma attabi'uhu. Yanzu ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum ta'alau fi'lu amrin ne wannan, ku taho, ku taho, ka ce da su ku taho, idan kuka taho, zan karanta muku abin da Ubangijinku ya haramta a kanku, yanzu a cikin wannan jumlar akwai hararo ma'anan sharaɗi, akwai hararo ma'anan sharaɗi, ku taho, idan kuka taho, kaga in ba ku taho ba fa, kenan sai zama, Qul ta'alau takadiruhu fa in ta ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما كاغا قل فأتوا فأتوا فعل أمر ني sai ka ce attabi'hu kaga atlu ma harrama rabbukum alaikum attabi'hu waɗannan dukkan su fi'ilai ne mudari'ai majzumai dan atlu fi'ilun mudari'un ne majzumun wa alamatu jazmihi harfu harfil illati li'annahu mu'tallul akhiri والضمة في آخر الفعل تدل على الحرف المحذوف atlu atlu yanzu wannan lamun din wani wasali take dauke da shi jama'a addammu addammatu wani wasali ne wani harafi ne take ja wawun sai a ce waddammatu tadullu ala al-harfi al-mahdhuf wal harfu al-mahdhuf huwa al-waw قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه هذا أتبعه فعل مضارع مجزوم في جواب طلب المسبوق بأمر أو مجزوم بحرف شرط محذوف مع فعل الشرط to haka abin yake inda ana nufin wattaqullaha ku ji tsoron Allah Allah zai kare ku da ilimi in kuka ji tsoron shi da gurin sai ya zama wattaqullaha wa yu'allimkumullahu ba wa yu'allimukumullahu ba ina fata mun fahimta wallahi na san wasu wa'azi suka ji eh wasu wasu wa'azi suka ji ko kuwa eh saboda ba iradi jama'a larabci yana daga cikin abin da ke taimaka maka fahimtar alqur'ani rashin fahimtar shi na daga cikin abin da ke taimaka maka ka fada cikin kure gurin fahimta da fassara ma'anar alqur'ani shi yasa mujahid yace bai halatta ga wani wanda ya yi imani da Allah ya yi imani da ranar alkiyama ba ya fassara alkur'ani ba tare da ya san harshen larabci ba harshen larabci ulumul arabiya bi kulli anwa'iha ina fata mun fahimta dan haka dai wasu wa'azi suka ji amma dai fassarar wattaqullaha ku tsoraci Allah ku kiyaye dokokin Allah wa yu'allimukumullahu kuma Allah yana sanashe ku hukunce-hukunce na mu'amalar cinikayya da bashi a tsakaninku, wallahu bi kulli shay'in alim, lalle Allah masani ne game da komi. A aya ta ɗari biyu da tamanin da uku Allah ya ce, wa in kuntum ala safarin, walam tajidu katiban, farihanun maqbuda fa in amina ba'dukum ba'da فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم الله يقول وإن كنتم على سفر إذا كن كسنشي أهالي نتفيا باء زمن جدابة أهالي نتفيا ولم تجدوا كاتبا kuma ba ku samu marubuci ba ba a samu sakatare ba ba a samu wani wanda ya iya yaƙi da jahilci da zai rubuta yarjejeniya ta bashi tsakanin ni da kai ba ga kaya ina da bukata kuɗi na sun ƙare ga kuɗi kana da shi ina da buƙatar bashi ga ba marubuci walam tajidu katiban Allah sai ce farihanun to ku ba da jinginar kayanku ku ba da jinginar wani abu da kuke da shi da za a ba ku bashin a madadin shi wannan jingina ta zama makabubatun ta zama wanda ya ba da bashin ya karbe ta ba wai jingina da baka ba don haka idan aka ce wane ga jinginar kazanawa ka ban bashin naira kaza sai ya zan wannan jingina ba a karɓe ta ba har yanzu ba ta zama farihanun makabuba ba na fata mun fahimta a wannan gabar malamai suna tattauna cewa wannan ayar shin tana bayani ne game da ana ba da jingina ne kadai a halin tafiya banda zaman gida idan wane zai ci bashin wane don ayar nassi ne akan a iya karɓar jingina ga bashin da za a karɓa a halin tafiyar da ba a samu marubuci ba to ko a halin zaman gida ba a halin tafiya ba shin na iya a sa'ad da zan ci bashin ka ka ce wani sai ka bani jingina ko in ce wani ga jingina ka bani bashi a halin zaman gida ba a halin tafiya ba wasu malamai sai suka ce wannan ayar kadai ta zo ne don ta bayani game da jingina ya halatta ne kadai a halin tafiya banda halin zaman gida saboda ayar nassi ne akan wannan mas'alar don cewa wa in kuntum ala safarin to ai kai ba a halin tafiya kake ba a halin zaman gida kake jama'a kun fahimta da kyau don haka sai malamai suka ce wasu suka ce a'a ayar nassi ne game da halacci da mustahabbancin jingina a halin tafiya sannan kuma hadisi ya zo da bayani game da halaccin jingina a halin zaman gida kun gane da kyau ayar nassi ne akan idan ka samu kanka a halin tafiya za ku yi bashi ya halatta ku jingina a halin tafiya wannan ayar nassi ne akan haka to amma a halin zaman gida fa sai a ce akwai hadisi da aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi ne ingantacce Bukhari da Muslim suka ruwaice shi da sauran malamai daga sahabiya Aisha as-Siddiqah bint as-Siddiq radiyallahu anha Aisha tace mata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa dir'uhu marhunun inda yahudiyyin Aisha ta ce annabi ya rasu silken shi na yaƙi wato rigar yaƙi da ake sawa da annabi yake da shi annabi ya ɗauka ya baiwa wani bayahudi a matsayin jingina sakamakon bashin hatsi da annabi ya karɓa don ya ci da iyalin shi ya ɗauki silken shi ya baiwa wani bayahudi bashi a madadin abinci da zai bashi a matsayin bashi can a matsayin jingina ya bayar zai karɓi bashi na abinci da zai ci da iyalin shi wannan hadisi nafsi ne akan cewa yadda jingina ta halatta a hali na tafiya haka ta halatta daidai ne a halin zaman gida sawa'an bi sawa'in babu bambanci ƙur'ani ya zo da na halin tafiya sunna ta zo da na halin zaman gida sai a yi riko da su gaba ɗai ina fata mun fahimta sannan wannan yana nuna mana ashe bashi da za ka ci ashe ba kaskanci ba ne a matsayinka na malami a matsayinka na da'iya a matsayinka na jagora a matsayinka na shugaba ba aibi ba ne don ka ci bashi ka ba da jinginar wani abu ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ci bashi bashin ma na Bayahude, da kaskanci ne da Allah ba zai bar annabi haka ba, ba kaskanci ba ne, na fata mun fahimta, kaskanci shi ne ka tafi kana bara kana roƙo kana takaffuf, na fata mun fahimta, Allah maɗaukakin sarki ka taimake mu. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن أمن بعضكم بعضا idan sashenku ya amintu da sashi sashenku ya yadda da sashi wane e ai kai na yadda da kai kai ba bukatar sai mun rubuta ga kuɗin sadda ka samu ka dawo min da shi ko lokaci kaza ko rana kaza Allah ya ce fa in amina ba'dukum ba'da idan sashenku ya amintu da sashe falyu addillazi tumina amanatahu wanda aka amintu da shi aka ba shi amana ta dukiya ba tare da rubutu ba ba tare da shaida ba ba tare da jingina ba lallai ya idar da wannan amana ga wanda ya amintu ya ba shi ita wal yattaqillaha rabba ya tsoraci Allah ubangijin shi ta hanyar kada ya tauye wani haƙƙi saboda kada ya ga an amintu da shi ya ce to ya samu dama da zai cuta a ya ji tsoron Allah Ubangijin shi ya sani in ya yi cuta a nan duniya ya yi rantsuwa aka ɗauki haƙƙin wani aka bashi to annabi ya ce ana yanka mishi garwashi ne daga cikin garwashin wutar jahannama haka annabi ya faɗi don haka kun ƙulla yarjejeniya wani ya zo ya ci bashinka daga kai sai shi sai Allah ya amintu ya baka ba mai rubutu ba shaida ba kaza ka ji tsoron Allah amanar da ya baka amincin da ya gani tattare da kai ya ɗauki amana ya baka lallai ka dawo bishi da wannan amana wala taktumu shahada ku shaidu kada ku ɓoye shaida wa man yaktumha duk wanda ya ɓoye shaida bayan ya santa fa innahu asimun kalbo to lallai ya ɓoye zunubi a ran shi ran shi zuciyar shi tana cike da zunubi wallahu bima ta'maluna alim Allah masani ne game da abin da kuke aikatawa waɗannan ayoyi gaba ɗaya mun karance su a jiya da shekaran jiya sai dai mun waiwaye su dai don mu ƙara fitar da ma'anoninsu a takaice sa'annan mu waiwayi darussa da za mu amfana a cikinsu waɗanda a jiya mun fara karantawa don haka za mu dawo ne daga farko insha Allahu ta'ala na'am na'am eh eh eh a za a kimanta ne kun fahimci tambayar shekara talatin baya ka ci bashin naira goma a hannun wani sai ka ba da jinginar filinka sai bayan shekara talatin za ka biya wannan bashi ka karɓi filinka shin naira gomar yanzu za ka ɗauka ka bashi koko za ka bashi dukiya ce ta ƙimar naira goma a wancan zamanin za ka bashi ƙimar dukiyar da ya baka bashi ne na wancan zamanin ba na yanzu ba da haka sai a samu dattawa waɗanda suka goge da lissafi wane e shekaru talatin baya ku yi mana kimar naira goma a kuɗi na Najeriya sai su ce dubu talatin misali dubu sittin dubu saba'in dubu ɗari to wannan kuɗin za ka ɗauka ka bashi ba wai naira goma a yanzu ba don in kai tawilin haka shi ma sai ya tawili ya ce to filinka a naira goma ko kuwa na san dai ba filin naira goma yanzu ko babu fili ko kwata ne babu na naira goma ko da daji ne ko da gona ce ba ta naira goma kenan gonar da ya baka a wancan lokacin a matsayin jingina a madadin naira goma kusan kimar su guda ne kenan ba zai yi ka ce to kai e ba ni gona ta ga naira gomar ka sai a ce ai gonar a wancan lokacin kimar da za a auna ta a lokacin shi ma bai wuce naira goma ba ko sha uku ko sha biyar ko kuwa to yanzu sai a ce to shi kenan ka tafi tun da ka ka rike naira goma ta to ni ma na rike gonar ka kaga ba zai yadda ba wallahu a'lam na'am Na'am, akwai hadisai da suka zo kafin nan tukuna ku fahimci surar tambayar da yake. Na karɓi jingina a madadin bashi da na bayar. Shin zan amfana da wannan jingina mana zan rika cin moriyar wannan abin da misali, na baka bashi sai ka ban jinginar mashin ɗinka, babur ɗinka an gane. Shin zan aje shi ne? ko ko zan rika amfana da shi ne jama'a kun fahimci tambayar shi ne malamai sai suka ce duk abin da ya zan ana yi mishi hidima ana yi mishi hidima to za ka amfana da shi a madadin wannan hidimar taka mashin za ka zuba mishi mai ko ba za ka zuba mishi ba za ka yi sabis ko ba za ka yi ba in yi faci za ka yi faci ko ba za ka yi ba kaga wannan hidima ce idan dabba ce ya baka jingina za ka ci da ita za ka yi mata ciyawa za ka sai kaza za ka yi mata allura to kuma nonanta ba laifi ka tatsa ka sha ka siyar ina fata mun fahimta sai ya zama wannan amfanuwa da kake da wannan jingina shine a madadin hidima da kake mata in babu wata hidima da kake to bai halatta ka amfanu da ita ba sai dai ka aje ta dan anan riba za ta shigo ciki kun tuna da riban nasi'a wanda wato sai ya zama a madadin jinkiri da nai ko bashi da na baka ina amfana da wani abu naka wannan riba ce akwai malaman tabi'ai da suka yi fatawa cewa wanda ya baka bashi wanda ya baka bashi to ba za ka ɗauke shi a bayan dabba ba ba za ka yi mishi hidima kaza ba kada wannan hidimar ta zama a madadin wannan bashi ne da ya baka wannan keke da keke ne na kada ka afka cikin riba ko kuma amfani da abin da musulunci ya haramta wallahu ta'ala a'lam to na'am eh eh
na noma ba misali.
Eh.
In na noma na yi mata hidima, kenan ya halarta a ƙarƙashin wannan ina amfani da in noma in amfana da hasar da zan bibi a cikin a kanta.
Daidai ne ya halatta. Ya halatta saboda ya kamata musamman manoma na san in suna ji za su iya bayani idan gona ba a noma ta lalacewa take yi. Da za a yi shekara goma an saba noma guri sai aka daina nomawa. idan wani ya zo zai noma to zai wahala wahalar da da ana noma ta ba zai wahala ba kenan barinta za ta iya lalacewa sai ya zama daidai ne da dabbar da ka karɓa jingina a madadin bashi da ka bayar in ka batta baka ci da ita baka kaza baka kaza za ta lalace ko ba za ta lalace ba to ka ci da ita ka amfana da nonanta ka noma gonan ka amfana da hatsin da za ka noma ina fata mun fahimta to na'am to a gurin malaman kimiyya ko na'am eh eh eh a ba zai baka ba gona tana nan taka kenan ba zai baka ba eh na'am eh eh eh eh malam kimantawa za a yi kimantawa za a yi wallahu alam wato asali ya kamata ku fahimci manufar bashi manufar bashi fa taimako ne taimako ne to kuma baka taimake shi ba kenan in ba haka ba ka karbi wani kaya nashi a matsayin jingina a madadin dukiya da ka bashi kuma sai ya zan wannan wato kana amfana ko ka matsa mishi sai ka amfana da wani abu sakamakon bashi da ka bashi malamai suka ce riba ce kai akwai waɗanda suka ce idan ka ba wani bashi to ko inuwar gidan shi bai kamata bai halatta ka sha ba inuwar gidan shi kwanan gidan shi ya dan sauko haka ka dan je ka fake ka sha inuwa saboda kada wannan inuwar ta zama a madadin bashin da ka bashi sai riba ta shigo ciki jama'a mun fahimta wato ana so a kiyaye musulmi ne daga cin dukiya ta haramun asali manufar bashi taimako ne ku tuna da ayoyin da muka wuto baya kada ku manta wa in kana zu usratin fa nadhiratun ila maisara ku tuna da matsalolin da muka karanta da hadisan da muka karanta annabi ya ce man anzara mu'siran falahu fi falahu bi kulli yawmin sadaqa ku tuna da waɗannan ina fata mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ka samu dace jama mu bari mu karasa waɗannan in ya so tambayoyin sa biyo baya na san akwai tambaya kuma waɗannan abubuwan na nuna mana musulunci ya ba da kula cikakkiya game da mu'amala ta kasuwanci da mu'amala ta kuɗi ba kaɗai musulunci ya ba da kula ne game da alaƙar bayi da mahalicci kaɗai ba. don haka ba spiritually kadai musulunci yake ba da shawarwari a kai ba ko yake faɗakar da al'umma a kai wato musulunci ya zo don ya gyara akida ƙur'ani ya sauka don ya gyara mu'amala to kuma ƙur'ani ya sauka don ya bayyana hukunce-hukuncen kuɗi da dukiya da ke tsakanin musulmi ina fata mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ka samu dace ففي هاتين الآيتين من الفوائد غير ما تقدم a cikin waɗannan ayoyi daga cikin darussan da ke cikinsu banda waɗanda suka gabata jawazul mu'amalati fid duyuni waɗannan ayoyi suna bayyana mana halaccin mu'amala da bashi sawa'un kanat duyunu salamin shin wannan bashi bashi ne na kasuwanci da ake kira da assalamu na baka kuɗi kaya su biyo baya daga baya au shira'in ko kuwa bashi ne na na sai kaya amma kuɗin sai nan gaba au karbin ko kuma bashi ne na ka bani kuɗi wannan aya da waɗannan ayoyi suna bayani akan halaccin haka asaniya fa'ida ta biyu wa minha yana daga cikin darussa da fawa'id da waɗannan ayoyi suke ɗauke da su wujubu tasmiyatil ajali fi jami'il mudayanat wajibi ne a faɗi lokaci shine al'ajalu ɗin a faɗi ajali a faɗi lokaci da za a dawo da wannan bashi ba daidai ba ne a yi bashin mutlakan musamman game da ciniki na assalamu musamman saboda sharaɗi a cikin hadisin ya zo mu'akkadan dan a cikin wancan hadisi nabi ya ce man aslafa falyuslif fi kailin ma'alumin wa wasnin ma'alumin ila waqatin ma'alumin kaga ajalin kenan lallai ne a san wannan ajali wa minha na daga cikin darussa da ke cikin waɗannan ayoyi amruhu ta'ala bi kitabati duyun umarni da Allah ya yi game da a rubuta bashi wannan umarni kad yajibu wani lokaci yakan zama dole yakan zama na wajibi ka amwalil yatama kamar yarjejeniyar wani zai karbi dukiyar marayu kaza zai adana musu a matsayin amana kaga yarjejeniyar dole ne a rubuta anan ba mustahabbi bane nan dole ne wal awqaf ko kuma wakafi wane ya yi wakafin dukiyar shi ga musulunci wane ya yi wakafin dukiyar shi ga Allah ga bayin Allah to lallai ne ya faɗi ya rubuta a rubuta waɗanda za a damƙa ma wannan wakafi a hannunsu gudun hayaniya walwukala da waɗanda suke wakilai waɗanda aka wakilta su akan wani abu lallai ne jama'a a rubuta ina fata mun fahimta don haka sa'ad da za a baka wani matsayi ko za a baka wani mukami ko za a ɗora ka a wani shugabanci ko za a wakilta ka akan wani abu musamman na hukunci ko na jagoranci ko na mu'amala ta karɓe ko ba da kuɗi to lallai ne a rubuta takarda ta yarjejeniya wannan wajibi ne na fata mun fahimta wa qad yustahabbu sannan wannan rubutu takan iya ta zama mustahabbi kaga can takan iya ta zama wajibi nan kuma takan zama mustahabbi kama fi diyunil mutlaqa kamar basu suka na gama gari shine karatun da muke akai kenan kaga sai ya zama mustahabbi ne kenan rabi'an na hudu wa minha amruhu ta'ala lil katibi an yaktuba bainahuma umarni da Allah madaukakin sarki ya bai wa mai rubutu kai da Allah ya baka ilimi kai da Allah ya sanashe ka ilimi na rubutu ko ya baka ilimi na wato sanin ƙa'idodi na rubutu da mu'amala da yarjejeniya tsakanin mutane ma'ana kai lauya ne ina fata an gane to kai da Allah ya sanar da kai wannan lallai ne kada ka ƙi rubutawa sannan kuma malamai suka ce gaba ɗai an haɗu akan halaccin in an kawo lada an baka ka karba kuma ya halatta ka ce ba ka rubuta ba sai akan yarjejeniyar kaza za a baka wannan ya halatta ina fata mun fahimta sai ya zama babi ne na ijara kasuwanci ne aiki zan muku ku biya ni ina fata an gane ba bambanci da mai faskare da zai je ya faskare kai naka aikin kenan don haka a sa'ad da wane ya faskare wane ya kwadago na noma wane ya tafi kasuwanci wane ya buɗe shago kai kuma bashi zaka rubuta a biya ka ya halatta ina fata an fahimta tuna daga cikin darussan da za mu koya a wannan gaba malamai suka ce fala ya milu ma'a ahadihima kada ya karkata tare da ɗaya daga cikinsu su biyun mai ba da bashi da mai karɓa kai mai rubutu kada ka karkata ga ɗaya daga cikinsu likarabatin saboda dangantaka wane ƙanina ne wane wana ne wane ubana ne wane mai gidana ne jama mun fahimta wane ƙabilar mu ɗaya wane garin mu ɗaya wane harshen mu ɗaya wane makarantar mu ko ma'aikatar mu ɗaya wane yankin mu ɗaya to kai mai rubutu kada ka karkata ga wanan nan ka tabbatar mishi da haƙƙin da ba nashi ba ka zalunci ɗayan kada ka karkata don haka ko ubanka ne ya ci bashi ya ce bai ci bashi ba matuƙar ka sani ko kai ne mai rubutawa to ka tabbatar da shaidar ubanka ya ci bashi ina fata mun fahimta kaga wannan dole ne a cire ma al'umma wani tunani da ya shiga ransu za ka iya ba da shaida a kotu akan ubanka ya sata za ka iya bayarwa ku ban amsa na'am a baki koko eh mahaifinka yayi sata an kai shi kotu ga cikamakin sheda kai ne cikamakin shedan zaka iya bada sheda ka ga yayi sata ka sani ka bada shedar eh ubana ne amma barawo ne zaka iya na'am wani ya ce zai iya to kaga wannan shine musulunci kuma wannan shine gaskiya kuma shine salafiyanci jama'a saboda shugaban salafiya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata cikin Quraishawa ta yi sata a garin Madina ga doka ta sauka as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah ba a taba zartar da wannan hukuncin akan wani ba sai gashi ta yi sata kuma yar cikin gida kace ba Quraishiya ba ƙudaishiya jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka shiga aka fita ka san sahabbai ba su daɗe da barin jahiliya ba wasu daga ciki suka ce to yanzu dai bayan da za a yi wannan doka ya kamata fa a je a yi reviewin nata a constitution ɗin a je a yi reviewin nashi a je a duba waɗannan dokoki da ƙa'idodi ka san a zamani haka ake ɗan siyasa na so ya tazarce sai ce to a duba constitution da yake ba tsari ne na Allah ba sahabbai suka wakilta usamatu dan zaidu alhibbu ibnu alhibbi kace wuce gaba kaje ka nema mana ashuf ashufa alfarmar manzon Allah a dan daga kafa mana a bari sai in wata kada a ce doka da dumi daga na gida za a fara da ya zo ya faɗa ma annabi annabi sai sai bai bar magana ba sai ya fito kan mimbari ya ce wa usama a tashfa'u fi haddin min hududillah yanzu ka zo neman alfarma ne a cikin wani haddi daga cikin haddodi na Allah annabi ya ce ina rantsuwa da Allah law anna fatimata binta muhammadin sarakat yace laqata'tu yadaha da fatima yar annabi za ta yi sata sai na datse hannunta fatima da annabi yake kauna yake cewa wato ita wani sashe ne na jikin shi amma yace da za ta yi sata nan ba sani ba sabo doka Allah ce doka Allah ce kenan a tsari na shaida a tsari na rubutu babu wani dan gida ne babu wani harshen mu ɗaya kabilar mu ɗaya babu wani garin mu ɗaya makarantar mu ma'aikatar mu ɗaya a babun rubutu da shaida babu wannan ina gaskiya ta tabbata nan zaka karkata babanka ya sata sai ka ce e babana ne barawo ne mahaifiyarka ta yi sata tana aran kayan mutane ta kaza sai ka ce e dillaliya ce mahaifiyata ce amma tude tana sata barauniya ce kaga a cikin mutanen mu sai a ce wani ba zai albarka ba uwar taka uban naka jama'a sai a tattaro dangi a zauna a nemi shi wata hudubar shedan eh dan hudubar shedan ce wallahi ce kai baka san uwarka bace wannan kace uwata ce amma alqur'ani alqur'ani ne na fata mun fahimta ka karanta suratul nisa Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada lillah walau ala anfusikum aw al walidain wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا in kuka karkata au tu'ridu ko kun ga daidai sai kuka kawar da kai ga daidai ka gani sai kai haka sai ce fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira Allah zai baka labari yana nan da sanar da wannan abu haka kai shaida akan ka ina fata mun fahimta in ta kama akan mahaifinka in ta kama akan makusancinka in ma mawadaci ne kana tsoron ya janye tattalin arzikin shi fallahu aula bihima ina fata mun fahimta to sa'an nan wala ala ahadihima li adawatin wa nahwiha kada ka ki baiwa mai gaskiya gaskiya saboda kana adawa da shi saboda kana kiyayya da shi can saboda dan uwanka ka goyi bayan shi nan kuma saboda kana kin shi wataƙila ba kabilar ku ɗaya ba wannan jahiliya ce jama'a ina fata mun fahimta ce ina ‘yan ƙabilarku ƙabilarku ko suna da gaskiya ko ba gaskiya jahiliya ce wannan musulunci ya daidaita kowa jama'a bahaushe da balarabe ba ajame da balarabe bahaushe da kanuri da fulatani da babarbare da kaza da kaza da kaza kowa ɗaya ne a gurin Allah ba wanda ya fi wani sai wanda ya fi wani tsoron Allah ina fata mun fahimta don haka don kana ƙin wani kada ka ki tabbatar da gaskiyar da yake tare da ita don abin ba ƙungiyanci ba ne abin ba ɗariƙanci ba ne ina fata mun fahimta ba ɓangaranci ba ne a gaskiya ce inda ta tabbata nan ake faɗi na san bai ɓoyi gare mu ba jama'a hadisin sahabi abu huraira almuttafaqu alaihi allazi akhrajahu al-bukhari wa muslimun al-bukhari fi kitab az-zakah hadisin abu huraira tare da shaidan na san ba manta ba ina fata mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ka taimake mu ana ishara akwai hadari ta ta kaga daidai da inda muka kwana jiya kenan wallahu musta'an jama'a hadisin Abu Huraira bai boyi gare mu ba an baiwa Abu Huraira gadi na baitul malin musulunci in yazo sai ga an diba wata rana ya zaman dako ya kama wani ya yi kukan talauci ya sake shi ya kuma kama shi a karo na uku ya ce sai mun tafi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da Allah ya haƙuri ya kyale shi amma zai faɗa mishi wani wata addu'a ya faɗa mishi ayatul kursiyu annabi daga ƙarshe sai ya ce da abu huraira sadakaka wa huwa kazubun ya faɗi gaskiya ko da yake makaryaci ne kaga annabi bai kalli ai shedan bane balle annabi ya ce ai duk ƙarya ne a shi makaryaci ne amma abin da ya faɗi gaskiya ne saboda ba bangaranci ne ko kungiyanci ko kabila ko yare ko kaza ba ina fata mun fahimta don haka amruhu ta'ala lilkatibi an yaktuba bainahuma fala yamilu ma'a ahadihima li qarabatin wa la ghayriha wa la ala ahadihima li adawatin wa nahwiha subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik